الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعجزت بلاغته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai jarin albarka na alhamis dare na juma'a wanda ya daidai da ishirin da biyu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da sha uku da wata na hudu watan abril miladiya haihuwar annabi isa da maryam idan tarihi ya inganta shekara 2023 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake unguwar tsimitau kuka ce tsamawa a wannan gari mai tarin albarka na tawa yau za mu tashi darasi na 22 a jerin tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda kuma shi ne darasi na bakwai ko takwas darasi na bakwai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul fusilat wanda ajiya mun kai karshen aya ta talatin da da takwas a cikin wannan sura mai tarin albarka ta fusilat fadi Allah subhanahu wa ta'ala fa idistakbaru walladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar wa hum la yas'amun yau za mu tashi aya ta talatin da tara rawa arba'in da biyu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon karanta alƙur'ani daidai da kuma fassara sa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alƙur'ani ya cece mu a ranar tashin alƙiyama ya Allah ka sanya alƙur'ani ya zama to hujjatan lana la alaina ya Allah duk alkharar da ke sada bayu ga masu karanta alkur'ani Allah ka sada mu da wannan alkharar ya Allah irin kariya da kake bai wa bayu ka nagartattu Allah ka ba mu wannan kariyar ya Allah muna cikin kwanaki masu tarin albarka ya Allah kai ke intarwa Allah ka intar da mu ya Allah ka karba mu duk abin da muke gabatarwa na ibada kuma ka sanya muna yi idan neman yardarka Allah ka sanya mu wani lafiya أرم آية 39 الله يكيشيوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا
خاشئة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى ومن آياته na daga cikin ayoyin shi Allah subhanahu wa ta'ala domin al-damiru ya hudu ila Allah subhanahu wa ta'ala ai al-dallatu ala kamal qudratihi yadda suke nuni akan cikar kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala wa firadihi bil mulki da kuma kadaituwar Allah da mulkin sararin samaniya da duniya baki daya والتدبير والوحدانية لكم جدو يشأن الأمر منسا لكم تنتر كأيتنسا التي أنك ترى الأرض خاشئة كي متمي حنكلي كنا جميل كسا التي خاشئة تنا مرسشيا بات الريئة تنتا إيديني والديك بقوه جماعة فإنتا الله يتقو من آياته نادك تكين آيوين الله annaka taral arda khashi'a kai mai sauraron karatu Allah ce kana gani sha'anin yadda ƙasa take ake wayuwar gani a samu ƙasa khashi'a Allah ya ce wata wadda take busasshiya wadda babu tsirrai a kanta ma'ana koko ne wanda shukan ma ba ta fita a kanta sai Allah yake cewa fa idza anzalna 'alayha al-ma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwan sama yace idan muka saukar da ruwa alma'ana ana nufin almatar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zubo da ruwan sama ihtazzat sai ita wannan kasar ta girgiza warabat sannan kuma ta fitar da tsirrai ihtazzat warabat sannan ta fitar da tsirrai wa'annan tsirran kala daban-daban shi da alaƙa cewa zartar tsirrai daga nau'in abincin da aka shuka da ma wanda ba a shuka ba sannan kuma abin da yake da da kyawu abun abun kallo wanda idan kana kallon abun da Allah ya fitar na cewa to akwai kayatarwa da sigarwa da birgewa zaka ji daɗin more kallon waɗannan ababen sai ce innal ladhi ahyaha tabbas wanda ya rayar da wannan kasar ma'ana ya fitar da wannan tsirran bayan kasar ta kasance busasshiya da muhyin bauta shi ne wanda yake rayar da watan matattu daga cikin kaburarsu zuwa ta da su fuskantar hisabi a rana ta mai girma irin a kiyama jama'a mun fa'ita a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana an karar da dan annabi Adam cewa ya jibi abin da yana faruwa al'ayat al'hissiyya ayoyin Allah suke mutum yake gani yake shaida ba yau da gobe mutum yana ta'ammuli da waɗannan ayoyin to sai Allah ya buga misali da da ƙasa wanda wannan ƙasar ta Allah subhanahu wataala ce to kuma sai Allah ya faɗi wani abu da shi Allah shi kadai ne yake banta da al'amari shine fitar da tsirro da kuma zubar da zubar da ruwa daga sararin samaniya sai Allah ya ce zaka ga a wayi gari ƙasa ta rushe ta kashe ba komi a kanta amma daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa daga sararin samaniya sai ka ƙasar tana girbi girgizawa a ƙasanta sannan kuma ta fitar da nau'i na na tsirrai daban-daban wanda suke bayyinci a wata aya suna masu akwai kyawun kallo da duk wanda zai zai kalla sai ce inna huwa ala kulli shay'in qadir sani da yadda al'amarin Allah yake shi Allah subhanahu wata'ala akan dukkanin komi Allah subhanahu wata'ala qadirun ne mai iko ai fa kama lam tu'jaz qudratuhu an ihya'i al-ardh ba'da mawtiha لا تعجز عن إحياء الموتى yadda ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta kasa rayu da ƙasa bayan ƙasar ta mutu bayan ƙasar tana matacciya ba tsirrai a kanta shi Allah ya fitar da tsirrai ba tare da gudunmuwar kowa ba to haka ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta kasawa wajen tayar da a wanda suke suna matattu domin babban al'amari da aka sha fama da shi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da da kafirai mushrikan makka shine cewa mutuwa idan aka mutu za a tayar da mutu wannan al'amari ne wanda ba kowa ba zai iya hankalinsa zai iya dokawa wanda su saboda rashin tauhidi da aqida da kuma rashin fahimtar manhaji to ya sanya ba su fahimci wannan al'amarin ba a rayuwa dan ba su san waye Allah subhanahu wataala ba a suratul hajj Allah ya kira mutane baki daya domin ya ankarar da su ya lurar da su akan cewa ba Allah shi ne wanda yake da al'amari baki daya sannan kuma ta yadda mutum bayan ya mutu al'amari ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من من يرد إلى أرسل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗauko waɗan annabi Adam mutane mushrike da suke inkari game da rayar da mutacce sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane baki daya Allah ce inna khalaqnakum in kuntum fi raybin min al-ba'd idan kuna shakku game da tashin alkiyama cewa in ka mutu Allah zai tayar da kai kana kwankwanto game da wannan al'amarin to sai Allah ya ja da hankali aka bar wani wa'azi sai aka ja da abin da yake shekun fisi sai ce fa inna khalaqnakum min turab eh wai waye adan tahiya Allah ya ce musu Allah mu muka halice ku min turab daga turda daga ƙasa Allah ya sanya mala'iku suka doko masa ƙasa ta kowane bangare launi daban-daban ubangiji ya kwaba ya halicci annabi adam ashe asalin ku gaba daya wato turda ne daga a asalin shi halittar annabi adam sai Allah ce kuma thumma min nutfa sai kuma Allah ya canza al'amari daga wato turda daga ƙasa yashi sai Allah ya kuma sanya biyan annabi adam su zamanto ana ai wasu ta hanyar digon mani thumma min alaqatin wannan digon mani sai Allah ya juyar da shi ya koma gudan jini thumma min mudghah wannan gudan jini kuma sai Allah ya sandare sai ya koma gudan tsoka Allah ce mukhallaqatin wa ghayra mukhallaka wadda aka daidaita da ma wadda ba a daidaita wadda aka suranta sai Allah ce linu bayyana lakum dan Allah ya muku bayani cewa ba ga yadda aka yi aka halice mu ashe me da ku bayan mutu da mu akwai kwabali ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wani qiru fil arham ma da sha musu Allah muke tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifa Allah in bayan ya zama to mani ya zama to jini ya zama to tsoka wani kuma sai Allah ya tsare sa sai har ya sa wani kuma bai kai bai kai yana cikin jinin kuma za a zudda sa wani sai ya kai tsoka wani sai ya zama to cikakken mutum wani bimbashi kawai ba a sanya masa ba sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa nuqiru fil arham ma sha muna tabbatarwa a cikin mahaifa abinda musu Allah subhanahu wata'ala muka ga dama ila ajalin musamma zuwa lokacin da musu Allah muka yanka mutum ya zauna a cikin cikin mahaifiyarsa thumma nukhrijukum illa daga nan kuma sai a wayi gari ibn mani ya zamanto ai jariri gashi an fitar da shi daga cikin cikin mahaifiyarsa wanda ya fito a matsayin mutum dan annabi dan annabi Adam a baya kuma yana can jini da tsoka da da mani sai ke cewa thumma litablugu ashiddakum sannan kuma wasu ba lokacin su yake suke iya kai lokaci na na girma za su iya samu shekaru a duniya shekara arba'in sittin hamsin arba'in da biyar ishirin da biyar sai yake cewa wa minkum man yutawaffa kuma daga cikin ku akwai wanda ba zai samu damar isa da wannan shekarun ba Allah yake karɓe rayuwarsa wa minkum man yuraddu ila arzalil umar kuma sai a bar su zuwa ga matsakaiciyar rayuwa shine sai su baya zo mutum tashi daban zama daban kwanci da tashi da kyar zama da kyar kwanci da kyar abinci da kowa yake ci ba zai iya ci ba naman da kake shawa kuma tsohon ya zo yanzu sai an koma an take maka shi sannan ka ci har zai umar kenan fitsarin ba ka iya tahiya da kar da kai sai an kai yace kuma wannan al'amari da Allah subhanahu wataala aka ce watar al-arda hamida za ka jin da ƙanin ƙasa Allah ya ce busasshiya ta ƙeƙashe ta bushe والدين يضمن توفقه فإذا أنزلنا عليها الماء إذا الله سبحانه وتعالى يسر كدروا أكنت سألت اهتزت سيد قصد تكمبرا تبكركزا وربت سنكم تكمبرا وأنبتت من كل زوج بهيج ستفتد نوعي دبن دبن ناس الرئي ما شكاو لقد ونقول أوجه شكا سبع سنة مسكلا sai ga wani ya fito tsanwa wani mashin wani masara wani kuma jari wani ruwan goro ne wani gashi nan haka Allah yake fitar da shi launi daban-daban kuma idan ka kalla kai ka san akwai abin da ya kamata ka duka na karatu a cikin wannan al'amarin jama'a ba haka bane ka dibi filar yanzu wanne ne ke sa launi a cikin sa kana zo ka sa fulen amma yanzu in kana son ka mashin kika ta mutu kobi ba sai ka sa mata antonar ba ka sa fulen amma shi shuka ka taɓa gani an so an ce bari a sa mata iri na na na fulen akwai iri na fulen launin kawai ake haka ake ganin ake ganin abin ya fito da da launin sa Allah ya ce bai wanda yake mai kyawun kallo Allah subhanahu wataala ya dace da mu harun Allah ya tsara irin wannan maganar saboda dan annabi adam akwai jayya gare sa wa kana lil insanu aksaru shay jadala inji Allah dan annabi adam akwai rikici gare sa Allah ya kara jan hankalin mutum dan ka gane cewa ba shakka ba wallahi in ka mutu sai an tayar da kai ba shakka in kika mutu sai an tayar da kai Allah ce fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi yuhyi al-ardha ba'da mawtiha inna zalika لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير التي فانظر إلى آثار رحمة ربك ورحمة الله كلا زوى بقراب الرحمة الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الأرض يد الله يكي بتد يكي رايد قصى بعد موتها باين تابوت yanzu duk dajin nan namu duka yana nan inda sashe sashe ya bushe amma ka tsaya ka sa da lura da hankali ana ruwan sama ka ba da kwana bisa daga kuma wurin ya canza kala cawa ta fito abin sai kyawun kallo kuma ga wani kashi yana yana bukunta to yadda Allah ya ya fitar da wannan tsirran ko to haka Allah subhanahu wataala ya kira yadda mutum bayan bayan ya mutu Allah ya ce huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah akan dukkanin komai mai iko ne to kuma ba ba mutanen annabi ba sallallahu alaihi wasallam su ne mutanen farko wajen karyatar da tashin alkiyama ba ba su kade bane an samu al'ummomi da dama waɗanda suna ganin kamar abu ne wanda yake impossible idan mutum ya mutu a tayin da shi saboda sanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala bal ma yanzu akwai wata aƙila take yawo a duniya cewa mutum idan ya mutu to ana ɗaukar rayuwarsa ne sai a sanya ba wani shi yasa suka ce wai aran ma sai ka ji wani lokaci kawai ranka ya ɓaci ba kai ba ne wancan ne wanda ka wannan sakarci ne ko wannan sakarci akwai wa masu iddi'a'in wannan maganar cewa idan mutum ya mutu aka kai shi makabarta aka aje to rayuwarsa za a toko ne sai a sanya ma wani wanda zai sake sabuwar rayuwa sai ka sai wata kawai kana jin bacin rai wani lokaci kuma kana shauki wani lokaci ga kanan dai haka nan dai baka son magana suka ce a'a wai ba kai bane wancan mutumin ne kaga wannan ya ci karo da zahirin alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annabi Ibrahim annabi Ibrahim yayi fama da mutane wanda ba su taba inci Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda su yi inkari inkarin tayarwa bayan mutuwa cewa za a tayar da mutum kuma Allah zai satin ka masa game da abin da shi mutum yin aikata a wannan gidan duniya wata rana ya nemi Allah da kansa cewa Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matattu Allah ce wani qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta Allah ce ka ambata musu labarin annabi ibrahim khalilur rahman bada'ayin Allah lokacin da ya ce ya rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhil mauta allah nuna min na gani a zahiri yadda kake rayar da madace ba sai an je kiyamar ba allah a duniya ka nuna min yadda ake ake tada mutum idan ya idan mutum ya mutu sai allah ya ce wa annabi ibrahim awalam tu'min annabi ibrahim baka yarda ba ne baka gaskata ba cewa za a tayar da mutum bayan ya mutu ya ce ƙada bala ya ce Allah ni ko nike da tabbaci tabbaci na da yaƙinin cewa idan mutum ya mutu za a tare da shi amma walakin ya kuma ina kalbi Allah ina bukatar na samu sukuni a zuciyata ina son na samu da ji daɗin isar da sako domin aka ce abin da ka gani ba ɗaya yake da abin da ka kajiya ba to son yake yayi da'awa yana da yaqini akan abin da yake yake faɗa da annabawan ba sa inkarin abin da Allah yake faɗa musu su suna imani da abin da Allah yake karantar da su yace Allah ina so ne zuciyata ta samu natsuwa akan wannan zance sai Allah ya ce bari a gwada maka fa khud arba'atan min at-tayr abinda za a yi ka nemo kalar tsuntsu guda hudu tsuntsaye daban-daban amma guda hudu tsuntsaye daban-daban guda hudu amma nau'i na tsuntsaye kowanne sunan shi daban fasurhunna ilayka sai ka yanke waɗannan tsuntsayen ka kusantar da su gare ka ka cakuɗa naman su a guri guda jama'a muna fahimta ka nemo tsuntsaye guda hudu sai ka ka yanka waɗannan tsuntsayen ka cakuɗa naman su a wuri ɗaya kuma gashin tsuntsayen ka cakuɗa shi a wuri guda sai ce kuma sun maja'al ala kulli jabal min hunna juz'a sannan kuma dutsen da ke kewaye da kai duwatsu suke kewaye da kai ka je ka bi duwatsun kowane dutse ka tsora masa qit'a wani bangare na na na wannan tsuntsayen ka jera ka laye waɗannan tsuntsa naman tsuntsaye a kan duwatsu duk da an takura ke nan ba za ka yi gani ko jama'a muna fahimta to sai annabin allah ya gwada ya nemo tsuntsaye guda hudu ya yanka su ya takura naman su kuma sai ya dora saman dutse da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce sa sannan kuma ya haɗa ta gashin waɗannan waɗannan tsuntsayen misali ce yanzu ga abin da bai faruwa kun madu'uhun da ya addinaka sa'ya Allah ce abin da za a yi kiraye su kowane tuntu ka kira shi da da sunansa sai annabi Ibrahim ya fara ya ce jimina misali jimina nan take duk naman jiminan arama sai yake tasowa yake haɗewa da junansa gashin kuma ya fito daga cikin wa'ancan sauran gasussukan sai ya zo ya lullube wannan namar sai kuma gashi nan tana gudu tana tsalle a duniya jama'a mun fahimta an nuna ba annabi wala ko ba a nuna masa ba kaga wannan aya ce hissiya sai Allah ya ce kuma wa'alam ka sani anna Allah ala kulli shay'in anna Allah azizun hakim Allah mabuwani ne akan al'amuransa ya gagara in ya ce zai yi zai yi e jama'a mafanta in Allah ya ce zai yi to ba wanda isa ya hana Allah yin abin da ya ga dama ko akwai saɓanin gwamnan garin ku ko prefe ko mer da makamancin wanda zai yi ɗaukar doka a kirasa daga sama a ce ya canya wannan kugirin haka ne amma ba wanda Allah zai dora abu a kansa kuma a samu wanda zai mu'arada wannan abin ya ce ba Allah ni bayyana da wannan abin ba jama'a mun fahimta yanzu idan premier minister ya baka post idan ba tawa shugaban kasa ba shi da damar da zai tuɗe ka kai tsaye amma idan Allah ya baka wani matsayi idan ba ta yi ma wani ba sai dai ya ganka da wani inda mun mutuwa za yi sai dai ya mutu amma kan ya yi kaɗan ya amshi wannan abu sau da ba shi ya yi bayarwa kun bai san bai bayarwa ba bai san a ina ake bayar da al'amarin ba wannan shi ne tsantsan tsantsan tarbiyyi ma asabaka lam yakul li yukhtibuka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibuka abinda kaga ya same ka tun fil azar Allah ya kaddara wannan abin sai ya same ka a rayuwa kuma abinda kaga ka nema ka nema ka nema baka samu ba daman Allah ya rubuta ba za ka samu ba jama'a mun faita wannan shi ne tsantsar tauhidi kuma wannan muka sa cikin al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galibin mutane suna ganin akwai wanda ke iya maka wani abu wanda ba Allah ba wallahi babu shi duk duniya ba wanda ya isa yi maka abun da ba Allah ba ne babu shi wallahi sai dai dan annabi adam da yake mutuwa musabbab dalili amma kan yin al'amari ko wallahi duk duniya ba mai sai Allah subhanahu wataala kuma idan ka sanya wannan a zuciyarka ka ɗauko hanyar zama ka lafiya a duniya domin in ka samu ka san Allah ne in ka rasa kuma ka kasan kasan Allah ne ba wanda ya sai daga ka sama sai Allah ba wanda yake iya saukar da kai sai wa sai Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya dace da mu an yi wani bawon Allah da ake kira Uzair wanda Yahuda suka ce dan Allah ne har Allah ya haka ta labarin a cikin Alqur'ani ya ce Yahuda suka kala ce Yahudu Uzair ibn Allah Yahudawa suka ce Uzair dan Allah ne ka an ji ma ana yi ma Allah tsageranci a duniya mal an jima ana yi wa Allah rashin kunya shi yasa Allah ya siffata kasa da alhalimu mai juriya kirista suka ce almasihu ibn Allah suka ce annabi Isa dan Allah ne to su kuma mutanen Makka mushrikai da suka zo su suka ce ai mala'iku ma iyan Allah ne duka Allah ya musu ranti yace wai wanda bai da mata anna yakul lahu waladun walam takul lahu sahiba shin wanda bai da mata Allah ya ce ta yaya za a iya samu dan da jama'a mun fahimta wanda bai da mata Allah ya ce ta yaya za a iya samu dan da yo ai da ma ana samun dan da ne ta hanyar mi ta hanyar mace ka taba jin namijin da ya haihu a duniya ya dauki ciki ya yaye shi ya aihe shi ka taba ji ko cikin samuwa da suke da tsari suke da jara suka ce mana shan domin na kuwa ko samudawa da suka tattakama da adawa suwa da ƙarfi ba a taɓa yin wanda ya ɗauki ciki a cikin su ya haife ba mace ke ɗauka ciki ta haife sa jama'a ba haka bane to shi da Allah ya ce wai shin wanda bai da mata shi Allah bai da mata bai da ɗan da lam takul lahu sahiba wa lam yakul lahu sharikun fi fil mulk bai da aboki a mulkinsa bai da confidence shi Allah bai da confidence kuma Allah bai da bai da mata bai da danda balatana ka raba ka ce ai kuna yi da ana yi a shi Allah subhanahu wataala lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba kuma ba a yi shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai da tamka a duniya ba wanda yake zaka kalla ka ce yayi daidai da Allah subhanahu wataala ko tsarin mulkin sa ko iya abin da yake da shi babu kowanne mabukaci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala antumul fuqara ila Allah mabukatan kin zuwa ga Allah subhanahu wataala da duka da bukatar wanda zai rike ka a kwana a tashi kana da bukatar wanda zai maye kujerarka amma shi Allah bai da bukatar wanda kana da bukatar wanda zai taimake ka aikace aikace kaga yanzu wankin salon gargidanka sai dai an aike shi kai ba kai ke yi ba ko tufafin ka sai da a wanke maka amma shi Allah da bukatar wannan duk gaba daya Allah ya rajin da ni to Uzairu ya taba biya wata wani alƙarya wani gari sai ya tarar da mutanen garin da garin mutanen garin gaba ɗaya ba kowa sun mutu garin sun mutu ba abin da yake motsi a cikin garin shine Allah ya hakaito labarinsa a Qur'ani التي أوكى الذي مر على قرية وهي خاوية على أريش أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها التي باس مثال وند يدي أكم وتا القرية يترد القرية نمزة وننتا سرقا سنوتي أنكش أنزار رايوس ba abin da yake ci a tsarin ba wani gwamnati ba mutanen kowa Allah ya kashe sa sannan kuma gidajen sun tuba wasu sun sun rufke sai ce an na yi hannun lamu ba da mota ka yanzu ya Allah zai iya rayar da mutanen wannan garin bayan Allah ya kashe su ya da Allah shi ke kashe wato ya Allah zai tayar da su bayan shi Allah ya ya kashe su to sai Allah ya gwada abun a kansa aka ce Allah ya gwada abun a kansa gani da wani ya ishe wani jin tsoron Allah sai Allah ya ce bari mu nuna aya a kanka fa amatahu Allah mi'ata amin sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya zare rayuwarsa sai gashi ya mutu tsawon shekara 100 jama'a mun fahimta tsawon shekara 100 fa amatahu Allah mi'ata amin Allah ya kashe sa tsawon shekara 100 yana kace thumma ba'atha sannan kuma Allah ya tayar da shi thumma ba'athahu Allah ya tayar da shi da Allah ya tayar da shi sai Allah ya turo masa mutum mala'ika don ya tambaye sa sai aka tambaye shi kam labinta wai kwanan ka nawa a wannan gare uzairu kwanan ka nawa kai a kwana nawa kai a a wannan gare qala labistu yawman aw ba'da yau yace ni a nawa tunani da zato da kuma yadda nake kirdado ban wuce in yi kwana ko rabin wuni wuni ɗaya ko kuma rabin wuni jama'a mun fahimta wai a nashi tunanin ba ya wuce wuni daya awa 20 da awa 20 da da hudu ko kuma rabin awa 20 da shi awa 12 ba ya tunanin ya wuce wannan sai mala'ika yake ji masa ballabis da ne a ta'ami abu da nake so a gaya maka ilimi daga Allah subhanahu wa ta'ala shekarar kaddari a kwance wannan wurin a matsayin matacci jama'a mun fahimta shekara ɗari kai mataccenka a wannan wuri sai ce fanzur ila ta'amika Allah ya ce da shi kalla abincinka guzurinsa da ya ɗauko yana saman jaki to abincin da ya ɗauko a matsayin abin da zai dinga ci har yanzu inda za ya sai Allah ya ce masa kalli wannan abincin lam ya tasanna bai canza ba abincin da ya yari ba a san abincin bai da bai jima ko to Allah ya ce kalli abincin da ka ɗauko sa bai jima ba bai canza kala ba tsawon shekara ɗari abincin yana nan yanzu ɗai ba kaga ruwan nan da ake ta sayarwa na fiye wata duk akwai ruwan da ba in ya wuni a zafi kawai shi- a- a- a cikin zafi to ya canza ya canza kala kana cin kana cin yana wani wani wani iska na daban ko haka ne to amma abinci abinci kuma ka san ana sanya wa abinci hannu idan ya kwami za yi zai yami ko zai tsami amma wannan abincin duk da ya ci ya bar wannan a, abincin tsawon shekara ɗari Allah ya ce lam ya tasanna har abada wannan abincin bai canza ba to sai Allah ya ce amma mai hankalinka bari a je da kai ka gano cewa Allah yana rayarwa don ka gano da kanka sai Allah ya ce masa wanzur ila imari dubi jakinka yana saman jaki ina jaki babu jaki jaki har ya zamanto har kasusuwarsa sun sun narke jakin har kasusuwa sun sun narke kashin ya narke to sai aka ce ya kalli jakinsa wanzur ila imari ka wal naj'alaka ayatan lin nas Allah ya ce dan mu sanya aya wa'azi da mutane a samu labarin cewa ai an taɓa yin wani mutum uzir kuma ga abin da ya faru da shi allah ya kashe su kuma ya tayar da shi don ya zamanto iznar duk wani kabarin da zai karyata sai aka ce uzir kalli jakin yana kallon jakinsa to zai kira jakin sana ce wani wuri ila da izali ƙasusuwan jakin na ka kalle su kai fa nushi su hayi da allah yake tayar da su malam sai ga kasusuwan nan take suna tasowa kasan duka inda wani kashin jaki yake sai ya zo ya haɗe da ɗan uwansa ba wani kwal da aka sanya masa haka ya zo ya dambale da ɗan uwansa hanji da su yana kallo ba hanji da wani suhe da wace duka suka tattaru a jakin suka suka suka rakkabu a jakin sai ga wacan tsoka tana shiga sannan kuma bayan komi ya daidaita yana gani aka sanya mu jakin batar a karfe sa sai Allah ya ce da shi eh ya ga wannan falamma ta bayyana da uzali da uzair ya ga da Allah ya hada jaki ko sai ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace tabbas na tabbatar ta cikakken yaqini ba na kunkunto ba na shakka wallahi Allah ne iko ne akan dukkanin komai a rayuwa jama'a mun fahimta Allah ne iko ne yana da damar ya aikata duk abin da yake so a rayuwa kuma ba wanda yake iya tada yake iya taka wa Allah burki a cikin al'amarin sa ba in Allah ya ce zai kawo shi da zai Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu shi Allah yana rayar da mutane bayan mutu kuma imani da tashin alkiyama na daga cikin rukunnan arkanin islam ɗaya arkanin imani mutum ya yi imani da tashin alkiyama cewa za a tayar da kai to ba tashin bane fa matsala jama'a abinda za mu fuskanta na irin alkiyama shine wallahi musiba ba tashin ba me za ka tarar a alkiyama dan ba shakka sai an tayar da kai ba shakka ba wanda zai laki wallahi kowa zai zo kuma idan aka zo wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa ba wanda ya isa ya cika Allah da surutu a inda alkiyama kada surutu kana tsegumi ana hira ana dariya ana ɗauko zance 'yan mata da zawari ba wani zancen zawari za ka yi alkiyama su kansu zawaren ta kansu suke yi wallahi eh wa khashi'atil aswatu lirrahman duk wani sauti ya tsantar da kai ga mai rahama Allah ce fala tasma'u illa hamsa ba abin da kuke ji sai tafiyar tsakanin mutane an kama hanya zuwa ga Allah subhanahu wataala to nan ne musibar take mu zamu da shi Allah ya sa mu wani lafiya sai Allah yake cewa innal ladina innal ladina yuhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير
Allah ya ce innal ladina yulqiduna fi ayatina la yakhawna alaina afaman yulqa bin nar khayrun amman ya'ti amina yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ubangiji ya ce wa innal ladina yulqiduna fi ayatina lalle wa'inda suke suke karkacewa game da ayoyin Allah subhanahu wataala su gano al'amarin kuma su karyata domin abdullahi dan abbas yake cewa yulhiduna أي يلهي أي وضع ال- آه يلهي يقول بمعنى وضع الكلام على غير مواضعه سطورة زنتي أبند بازنتم أبند ذات دا دشيبا الإمام قدر كتوى هو الكفر شيني كافر تدكما كنغريوة أي شيني كافر تدكما دا دا دا كنغريوة دا مد آل الله سبحانه وتعالى Allah ce lallai tabbas waɗanda suke karanta cewa suke kafin cewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala bayan ayoyin sun fito fili a game ga waɗannan mutanen Allah ya fitar da ayoyin kasunan ƙuru da musu sun kansa masu ƙareta sai Allah ya cewa la ya kauna alaina ko Allah ya ce tabbas ba sa ba sa koyuwa gare ni Allah ya ce la ya kauna alaina ba sa koyuwa gare ni wannan Allah ya yi alkawari na azaba wa masu ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk abin da suke aikatawa ba shi Allah mutalibun ala zahiri wa batini Allah yana ganin abin da suke yi a cikin mutane da abin da suke koyewa a cikin mutane shi ya sanya jama'a wani abu mai muhimmanci kwarai da gaske a rayuwa wanda kuma galibin muka rasa shi ne jin tsoron Allah a asirce ka ji tsoron Allah a lokacin da ba kowa galibin aron imanin mutanen zamani al'amari ya fi bayyanuwa idan ana cikin mutane ga mutum ga shi yana cikin mutane musulmi ne na gari yana taka tsantsan yana jin kunyar ajinsa yana aikata wasu ababen da su kamata ba amma yana kemancewa shi kadai to sai ya samu damar yin ta'asasa duk abin da yake so zai iya shi wannan wata musiba ce Allah subhanahu wata'ala ya kare ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbai cewa za a yi wasu al'umma da za su zo a baya a bayan su wanda manzon Allah bai ga wa'annan al'ummar ba to za su kasance da cikin dabi'unsu suna suna nuna imani a a fili amma suna koyewa za su dinga yin sabon Allah subhanahu wata'ala har ma akwai wanda fa idan yana cikin mutane to za ka gaishe kawai salihun muslihun salihun muslih mutumin kirki ne gyara in ka gama in ya ganka kana tsayuwa da yariya a hanya kana magana sai ya maka magana ka ji tsoron Allah wace ce wace ce amma da Allah zai jarrabe ka ka doki wayar salularsa wayar ta hannu ka kalli irin abun da yake ciki na badala la hawla wala quwwata illa billah ana samu ko ba a samu ba lokacin ba gaba ne ya ko da zaka su ko a fili ba sha Allah ustazai amma ana koyewa to duk wasu duk wani abin da ke faruwa a TikTok duk wata irin irin hauli a san da ita wallahi Allah ya kare Allah ya kare to Allah yake cewa masu masu irin wannan ɗabi'a suke karkacewa game da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce la yakhawna alaina ba sa boyuwa gare mu Allah yana ganin abin da suke yi a bayyane kuma yana ganin abin da suke yi a boye domin shi Allah fa huwa alim bi man yuridu bi ayatihi wa asma'ihi wa sifatihi shi Allah shi ya san wanda ke kare ta ayoyinsa da sifofinsa da kuma sai ya zajihum ala zalika bil uqubati wal ikab Allah zai sa ka musu ta hanyar azabtar da su da musu uquba a duniya da da da alkiyama shi suka yake fada al a'raf Allah ce walillahi al asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayuzuna ma kanu ya'malun Allah ce ubangi subhanahu wa ta'ala shi yake da sunaye watan kyakkyawa Allah da sunaye kyakkyawa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman inji manzon Allah Allah da suna ɗari ba ɗaya Allah yana da suna ɗari ba ɗaya manzala ce man hafiza ha duk wanda ya kiyaye su ya san su ya san ma'anar su ya yi aiki da waɗannan suna kuma ya tabbatar wa Allah waɗannan abun to ba za ce da karar jannati ya shiga aljanna wato akwai asirarin mutane ba su fahimci har yanzu ana tana ganin aron mutane da basu san Allah amma wallahi da sauki babin aqida galiban hatta masu ikrarin sunna wallahi ba sa da aqida da an ji wajen aqida su daga an saki layi an saki layi an saki layi to da mutum ya san sunayen Allah ko yanzu akwai suna da zaka dinga amfani da su na Allah irin akwai in ka roki Allah da su ko to Allah yana yana yana karba yana karba ka dinga gwada daga cikin abin da ake tawassali da shi a nemi bukata wajen Allah ai tawassuli da kamun kafa akwai sunayen Allah ai na baku labarin wanda ya sakiru ko ya sakiru na ba da labarin sa'ada wanda ba sai mun maimaita ba to haka in za ka dinga amfani da sunayen Allah irin su su arrazzaq kana son ana son arziki ko sai ka tabbata ya razzaqur zukuri eh misali ya ne arziktawa ka arzikta ne waye ke arziktawa ba Allah bane kuma sai ka kira da sunan shi arrazzaq kuma sai ya arzikta ka eh ka roki Allah eh misalin ya tawwafu tub alayya ya mai karbar tuba ka tuba ka karbi tuba na ya mai gafarta wa ka gafarta min eh amma sai mu tawasa da sunayen Allah subhanahu wataala to Allah ya kira da sunaye fa du'uhu bi hada wuti Allah da wa'annan sunayen yace wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i kabar masu kafircewa masu karkata game da sunayen Allah ba su imani da su ba Allah ce za ya sakan ta musu game da abin da suke aikatawa a gidan duniya sai ta afa man yulqa bil nari afa man yulqa bil nar khayrun amman ya'ti amina yawm al qiyamah Allah ce yanzu shin wanda wanda za a jefa za a wulgar da shi a cikin wutar jahannama a ranar tashin alkiyama saboda bisa dalilin abin da ya aikata na sabon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kangare wa ayoyin Allah a duniya Allah ce khairun shin shi ne mafi alkhairi amman ya aji aminan yau malkiyama ko wanda zai zo amintacce a ranar tashin alkiyama shin jama'a wanda za a tura a shayar da shi ruwan jahannama a jibga masa kashi an tosa kansa a cikin wutar jahannama washe shi ne rayuwarsa ke daidai ko wanda zai zo gaban Allah yana amintacce za a sanya shi aljanna ai ba a daidaita ko la yastawud ba su lamtuwa daya ba suka ce wannan ayar wannan ayar suka ce ai amman yin yulka fi nari ana nufin abu jahal kenan saboda irin abubuwan da ya ce wa manzon Allah ya yi ilhari ya karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wanda da yace nake suna innal ladina yulhiduna fi ayati fi ayati llahi to wal fi ayati na ko a cikin ayoyin su suka ce abu jahal ne saboda ai shine yake cewa la tasma'u li hadha alquran wal ghawbi to wannan ilhadi ne game da ayoyin Allah subhanahu wataala da haka ana bin Abu Jahal kenan shine Allah ya ce za a gurgar da shi a a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu sai Allah ya ce amman ya ati amina yawmal qiyama ko wanda zai zo alintacce ya zo gaban Allah baya baya fargaba baya bugun zuciya bisa abin da ya aikata a duniya ya sanda cewa ya aikata aikin alkhairi ya shuka alkhairi a duniya kuma da ikon Allah zai haɗu da da alkhairi a duniya yanzu bari in baka misali malam mutum ne aka ɗoka aka sanya shi a kos aka ba shi mukami a gwamnatance sai kai shekara biyar a wannan mukamin a bayan shekara biyar sai aka ce bari a turo maka mission ta anket a bincike ka a ga irin abun da waje da ka toya a wannan shekarar biyar don Allah don ka san ka kwatanta abin da ya kamata ka yi na aikin gaba ka zai buga eh to amma idan akwai wata miliyar 200 da ka waware ba na'am yanzu wanda bai ci kodala ba idan aka zo aka turo masa mishiyo ana bincikensa shin zai ji wani abu a ransa zai tada hankalinsa zai shiga damuwa zai ce malamai a sanya mu addu'a zai yi ba zai yi ba amma wanda ya ci ba wanda ya san an turo a yi aiki an ba da kwangilar kaza ya canye ba a yi ba an fara ba idanun babu kudin an yi kaza an canye an yi kaza akwai wanda ya tsabar rashin imani malam umar hatta kudin ma'aikatan da suke kallon su wallahi wa warewa yake sai ka isi kasar nan fa a matsayin mutum jagora a lokacin kudi a ba su bi kama su wani to sai an yi zame ta ana to ire-iren waɗanda idan aka zo bincika su ya kai tsammanin zuciyarsu wani fa in ya bar garin da fa ya tafi ne har abada bai dawowa kuma da ana irin wannan ko to da wani abu yayi sauki a cikin al'amari amma wallahi da ana ana walakantar da kayan al'umma a kasar nan gwamnati tana tunanin cewa kamar ba wani amfani shi kuma wani amfani kuma ko da ka ci in nan duniya ba a yi bincike ba ba a tada ka ba gaban wakilai da ayyukan tambayoyi to gaban mahalicin sama da ƙasa gaban wanda ya yi ƙasar da kuma waɗanda ka jagoranta to Allah sai ka yi bayani na rance da wanda numfashi na yake a hannunsa wallahi tallahi billahi azim duk wanda ya ci dala ɗai ta talaka a ƙasar nan idan aka je alƙiyama na rance da Allah sai ya fito da ita kuma sai yawa Allah bayani jama'a mun fahimta motar gwamnati da aka baka an baka ne don ka yi aikin gwamnati ba don ka kai matarka ba a wajen wiki aiki aka baka ka yi za ka aikin shi ne aikin bukatar za ka je ka nemi za ka don bukatar kanka amma wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati musamman rashin sanin shari'a ka tausaya musu a duniya kuma ka tausaya musu gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka ga mutum da motar gwamnati wai zai tafi gona yana ɗauko harawa da ita da motar gwamnati ba motar al'umma wanda duk dan kasar na da haƙƙi a wannan motar ba duk dan kasar na da haƙƙi wallahi duk dan kasa ya da haƙƙi a wannan motar da wannan motar za a je a roka musu birge da wani za a yi ta Allah lahira akwai bayani Allah ya kai mu lafiya amma wallahi akwai magana garin nan kasar bawa da yawa ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel wani bai taba sani ka sanin ya kake tafiya wallahi akwai wuraren da in kaje in kaje to mota daga sati sai sati mota daga sati sai sati a irin wannan halin da muke rayuwa a ciki a kasar nan wai har shugabannin mu suka ji daɗin wawar kudin kasar nan wani wurin fa asibiti ba su da asibiti ba su da wannan ba haƙƙin gwamnati bane ta musu wani ba ruwan da za ka sha ruwan da za ku sha mun taɓa tafiya wani gari da da malam abdalla imam abdalla abubakar hafizahullah arma da muka je ruwan ruwan dai irin dan birni wanda wanda ya sha bariki tsantsa to sai dai mutu ba zai iya sha ba mu ma dai Allah ya taimaka a kofi wata motar mu ya ce wa malam yanzu haka ake rayuwa wai haka suke shan ruwan haka suke rayuwar a sha a yi ibada da wa'innan ruwan kada ganin wa'innan mutanen ba sa da haƙƙi a kan gwamnati shi ke da kawai kun koma daga can sai ku daga ku sai matan ku sai biyan wanda ya san su gare su wanda ya san su gare su isan su ba sa biya prince alshar ke gare su iya likitan ɗiyan su ba sa biya ta matan su ba akwai wanda ba har mata su ta ɗauki ciki ta haihe sa ba ta kula da ita a ƙasar nan wallahi shi har ta ɗauki ciki ta haihe abin da ke cikin cikinta ba a kula da lafiyarta a ƙasar nan dole sai an tadda jirgi ya tafi da faransa an yi ba su gaggi ta dawo ƙasar nan kuma a lokacin da muke fama da kudin ƙasar nan ake wannan ba a lokacin kuma wani na can a ƙauyen su matar saboda rashin ungoza ba za ta kula da ita ya rubuta sanadiyar ajalinta a duniyar nan shi sanya muna kira zuwa ga shugaban da muna muna kaunar ku domin ɗan uwa ne musulmi kuma muna tausaya mai halin da halin da kuke ciki wallahi abin tausayi ko kaga mutum an doke sa aikin gwamnati ka zo biro ba ka iske sa ya tafi yawon gangari ya ce yi ɗauko ɗiyarsa daga lafal ya ɗauka musu abu ne mana kawai wannan lokacin da aka tsoka naka an saye ka ne an saye ka za ka da hurumi ba in ba aikin Allah ba wani aiki da za ka yi sallah ta zama to dole dole ka ka aje komai ka je kai amma duk wani abu na rayuwa bai halitta ka bar ka je zuwa gare sa dan dan amfanin kanka ba na al'umma ba Allah ya samu wani lafiya to Allah yake cewa amman ya'ti amina yawmal qiyamah sai ta imalu ma shi'tum ku aikata abin da kuka yi so ku yi abin da kuka dama kiyamar dai sai an je misalin kuma sai an yi e imalu ma shi'tu ku yi abin da kuke so in ka ga dama ka shuka aikin kwarai in ka ga dama ka shuka sharri amma dai wallahi haduwa da Allah dole kare wallahi kuma yi maka tambaya wannan Allah ya tambaye ka wannan wajibi shi ko ka bai wa Allah amsar abin da zai maka bayan tambaya ya zan tilas dole kai wa Allah bayani Allah ce ɗaya malu ma shi ito in ka ga dama ka kama hanyar mai zuwa aljanna mai hada ka da Allah subhanahu wataala in ka zo wa'azi kanka ne ka yi wa idan ka zauna fada kun yi surutu wallahi kanka ne ka yi wa ka je makaranta kanka ne ka yi wa in ka yi zama kaukai kanka ne ka yi wa ba shi wani Allah yake cewa wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka faɗi gaskiya daga ubangijinka ka nuna mutane Allah in sun ga dama su bi in sun ga dama su bari e in mutum ya ga dama ya yi imani Allah ya ce alaikum anfusakum kowa ya ta kansa kawai ka damu da kanka bari ganin wani kai ka dinga ganin kanka bari ganin wani wani wani kaza wani kaza kai ka dibi kanka kasan akwai wani cikin mutane kullum baya da aikin komi sai hararo laifin mutane ai wani kaza yake wani kaza yake wani kaza yake to ka ji da naka laifin ka kabar kabar su da nasa Allah sai ta hubi ba ta'maluna basir tabbas Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da kuke aikatawa mai gani ne Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun
سيتي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز وبين إن الذين كفروا بالذكر lalle wa'inda suka kawo cewa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala malaman tafsiri sun yi ittifaqi cewa azzikir yu'na bil qur'an ana min al qur'ani kafa cewa qur'ani kuma ta abu guda abu guda hanya ta guda uku ne da fari kin yarda da qur'ani shi karan kansa kin yarda da qur'ani kafa ce masa ne na biyu ƙaryata wani hukunce hukunce kuma rashin yarda da wasu hukunce hukunce suke cikin alƙur'ani kamar ka kafirce alƙur'ani ne yanzu misali mutum ya ce shi ya yarda barawo idan ya idan mutum ya sa idan mutum ya zina ai masa bulala ɗari amma bai yarda ba idan barawo ya sa ta yake masa hannu to bai iman da qur'ani ya kafa cewa qur'ani saboda duk qur'ani ne ya bayani ko qur'ani ne ce idan mutum ya sata as-sariqu was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakarin haka Allah ya faɗa to kuma sai ce waz-zariyatu waz-zani fajidu kulla wahidin minhum ma mi'ata jalda sai kace ka yarda idan mutun yayi zina a yi gurar dari amma baka yarda ba dan mutun ya saka aiki masa azu sai mu ce to baka yarda da Qur'ani baki daya ba so duk Qur'ani shine ya yayi wannan bayani to ko kuma ƙaryata alqur'ani ta hanyar walatantar da shi walatantar da Qur'ani ka rada Qur'ani walatanci da Qur'ani ka sanya Qur'ani cikin maskai cikin dush walatantarwa ne ka ka zamanto ƙur'anin ba ka doke shi da ƙima ba ai ka san malam asalin ƙur'ani da ƙima musamman ma a ce wajen a rance da ƙur'ani ko a rance nan ne mutane mutane su yi ma rantsuwa mummunar fahimta wadda in mu samu dama mace za mu bayani a kanta kula ce idan da dina kan baro din zike idan ma ta a lokacin da ƙur'ani ya zo musu sai su karyace da alƙur'ani ba da ce wa innahu la kitabun aziz shi alƙur'ani littafi ne wanda yake aziz mabuwayi gagare gagararre alƙur'ani gagararre ke Allah subhanahu wa ta'ala dan Abbas yake cewa ayinna wala kitabun azizun min indillah littafi ne wanda yake gagararre daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya gagari kowace al'umma ya gagari kowace mutane kowace kabila ba wata kabila da take da littafi da ya kai alƙur'ani da girma babu shi babu wannan kabilar a duniya babu ya daga wannan qur'ani azizun wasu ka ce a innahu lakitabun aziz ai a'azzahu Allah fala tabbata ilayhi batil suka ce littafi ne wanda yake Allah ya ɗaukaka sa Allah ya girmama sa Allah ya buwa yadda shi ba yadda za a yi a shafa masa kacin kaji jama'a mun fahimta wasu ka ce a'a yambagi an yu'azza wa yujalla ai shi qur'ani ya kamata a darajar tasa a kiman tasa a ɗaukaka sa a rayuwa suka ce innahu da kitabun aziz ai azizun min ash-shaytani an yubaddilahu suka ce ai ya gagare duk wani shaytani a duniya ya canza sa ba wani shaytani aljani ko mutum da yake iya canza qur'ani bal ma shaytanun tana iya ka kona su da mi da alƙur'anin mai girma kaga azizun kenan ko yanzu duk shedancin aljani duk rushin kumiyar aljani duk rushin kumiyar aljani idan ta karanta masa ƙur'ani ta kura yake haka ne ko ba ka bane su aramomi sun sani ƙur'ani in kana karanta wa aljani to shiga yake cikin wani yanayi cikin tashin hankali haka ne ko bal ma yake kesa da zuwa rasa rasa rayuwarsa shiga da ƙur'ani azizun ne amma duk da haka dan annabi adam sai a karanta maka a ce Allah ya ce saka tika to kawai mutun ya ya goge kin Qur'ani ko yayi mai cikin shi far zero wannan kuskure ne sai Allah yake cewa Imam Muslim yake cewa ai innahu kitabun aziz ai ghairu makhluqin shi Qur'ani azizun ne ba halittacce bane ba halitta bace kusa an tarke shi da tun da can baya kan cewa hal Qur'ani makhluqun aw ghairu makhluq ko shi Qur'ani halitta ce ko ba halitta bace malamai magabata sun yi doki ba daɗi game da wannan matsalar wasu har gidan kwaso irin su Ahmad bin Hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a duk wani ahlus sunna wal jama'a to amr ibn hanbal shugaban sa ne har gidan ku su an gaza kan wannan kadira har alqur'ani makhaice hankalin mutum bai dokuwa bai doka duk mutum mai hankali ba zai yarda ba cewa qur'ani halitta ce sai dai zance ne na Allah subhanahu wataala alqur'ani magana ce tawa ta Allah insha Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta zo wa ƙur'anin ta gabansa ko ta bayansa ba wanda ya isa ya zo wa ƙur'anin da ta banna ko ka nufe sa da fatanci to Allah zai ba shi ƙur'anin kariya kamar da Allah ya cewa inna na nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu su Allah mu sakar da alƙur'ani kuma Allah ce mu za mu yi ƙur'anin kariya yanzu ƙur'ani Allah shi ne ke kariyar al'amarinsa kayansa kaya ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ke ba al'ur'ani kariya dare da rana ba wanda ya isa ya nufaci ƙur'ani da wani al'amari face sai asirinsa ya tunu sannan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya walakanta shi a duniya idan mutum yana son kaskanci a rayuwa to ya taba alƙur'ani mai girma ya taba zancen Allah to Allah ba zai barsa ba a rayuwa sai Allah shi tanzilun min shi alƙur'ani tanzilun min hakimin hamid alƙur'ani da girma safirke ne daga wanda yake alhamid wanda yake ya cancanta da da a gode masa shi Allah shi ne wanda ya cancanta watan bayu su gode masa saboda yawan da ni'imar Allah a kanku kaga ƙur'ani ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce mai girma ka karanta a baka lada baka da lafiya ka karanta ka warke ko ka da bukatu ka karanta ka roki Allah subhanahu wataala Allah ya biya maka bukatar ka karanta Allah ya tsare ka da shi jama'a ba nima bace kai ina mutane sun san irin alkharrai da ke cikin tattare da alkur'ani ko to da ko biyan ka ake yi a ce ka rabu da alkur'ani ba za ka yi ba saboda irin abun da ke cikinsa sannan kuma shi Allah hakimin Allah subhanahu wataala hamid hakimun ne mai hikima cikin al'amuransa sannan kuma hamidun shi ya cancanta da gode masa Allah muna maka godiya a kan wannan ni'imar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka kara muna kuma ka sanya alqur'ani ya cece mu Allah ka kare mu ka kare mu da rayuwar mu da mutunci mu baki daya Allah ka gafarta mu ka gafarta mu mahaifan mu ya Allah muna tawassuli da sunayenka sarkaka da sifofinka kammalallu ya Allah muna tawassuli da wannan kwanakin guda goma na ƙarshen wata ramadan Allah kai ke biyan bukata Allah ka biya muna Allah kai ke yi Allah ka yi muna Allah kai ke karewa Allah ka kare mu Allah kai ke bayarwa Allah ka ba mu Allah kai ke dagawa Allah ka daga mu ya Allah kai ne ke yin komai Allah ke da kanka ya Allah kai da kanka ya Allah kai da kanka Allah ka sanya mu cikin bayon ka intattu a cikin wannan wata ya Allah ka taimake mu mu wanye da wannan wata ramadan zuban mu baki dai ka gafarta mu su ya Allah ya Allah kuma ka sanya sunayen cikin listin ɗin aljanna ya Allah idan babu ciki Allah ka rubuta mu ya Allah in muna cikin Allah ƙara tabbatar da mu a ciki ya Allah ka samu wani da wannan duniyar lafiya ka gafarta muna fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh